الرحيم الحمد لله ولي الجاهلين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته a wannan takardar da aka bani da sha biyu ga watan rajab a jikin kalanda sha hudu ga watan rajab ba a ba takardar da wani abu ya miko min ya ce sha biyu ga watan rajab shekara ta dubu ɗaya ɗari hudu da arba'in bayan hijira annabi alaihi salatu wasalam daga makka zuwa madina kuma da muka yi karatu ran lahadi na ce shi da aka ce goma ko to kaga dai daga lahadi zuwa yau kwana biyu kenan sha biyu sha biyu ga watan rajab shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in bayan jira annabi alaihi salatu wasalam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da sha tara ga watan uku shekara ta dubu biyu da sha tara miladiya idan ba mata ba mun tsaya darasi na arba'in da uku a cikin mu tashi darasi na arba'in da hudu hadisi na ɗari uku da biyar a wannan littafi mai albarka wato al-lu'lu wal marjan fi mattafaq alayhi shaykhan za mu tashi babu nahi an bina'il masajid 'ala al-qubur babun da yake hane a wuta gina masallatai gurin sallah akan kaburbura gina masallatai akan kaburbura kuma musamman kabarin da wato ya riga ya bayyana wanda an san da kabari mutum a gurin don wani zai iya hararowa ya ce to a duk duniya ba kabari ce ko ina to ana nufin kabarin da ya bayyana kamar yadda in mutum yana so ya muri wannan matsala yanzu dai mu taba ta ka muri matsalar sosai sai dai ka nemi wani littafi na Muhammad Nasiru Dinin Albani da yake kansa tahziru sajid an ittikhadil quburi masajid baka da wani littafi da ya gongwaje akan wannan matsalar saboda in dai matsalar sosai kake so ka tattauna ta diddika da shibohi da aka kawo da amsoshin da aka bayar to gaskiya wannan littafin shine ya kai shafi 300 da wani abu kuma ya kawo abubuwa sosai duk wata shubha da za a iya kawowa sai da ya kawo ta ya bada amsa a kai saboda haka abin da yake daidai shine annabi alaihi salatu wasallam ya yi hani a yi ginin masallaci akan kabari hadisi na 305 ana aisha radiyallahu anha an karbo daga rana insha Allah ya kara mata yadda anna ummu habiba lalle ummu habiba ita ce ramla binta abi sufyan wa ummu salama da ummu salama zakarata kanisatan sun ambaci wata toti shine kanisa alkanisa shine toti wato gurin bauta kiristoci ra'ataha wadda suka ganta bil habashati lokacin da suka hijira zuwa habasha da ummu salama da ummu habiba lokacin da aka hijira zuwa ethiopia habasha da su aka to sun je wata coci da ake kira mariya sunan coci sun shiga wannan cocin ciki to a nan lokacin da suka shiga sai suka ga fiha ta tawiya sun ga hotunan manya-manyan malamai a cikin wannan coci a kusurwa kusurwa da an zara an kakafi wa zakara ta zalika lin nabi sallallahu alaihi wasallam bayan sun dawo suke ba annabi alaihi salatu wasallam labari cewa ga irin abin da suka gani a tutun mariya din nan na habasha fa kana sai annabi ya ce inna ulaika idza kana fihim ar-rajul salih wannan mutanen da kike gani ko kuke ganin su idan aka samu mutumin kirki a cikin su fa mata sai mutu mutumin kirki babban malami sai mutu to abin da suke yi ba nawa ala qabrihi masjidan kawai sai su samu kabarinsa sai su yi masallaci a gurbin inda aka yi binne shi donan za su bayar masallaci haka ke ai babban malami mai nagarta to inda aka binne shi donan ne sai a mai da shi sai a mai da shi wato so su gurin bauta haka ke to sai ce wa sawwaru fi tilka suwar sai su zazzana wannan hoton malamin a cikin masallacin a zazzana shi gabas da yamma kudu da arewa ko ina a zane shi fa ulaika kirarul khalqi inda Allah yawm al-qiyamah annabi yace wannan sune mafi ajararantin mutane mafi dadewun mutane ranar alkiyama ba sai kiran wannan abu domin wani hadisi da wannan anas dan malik annabi alaihi salatu wasallam cewa mafi jarin al'umma sune waɗanda kiyama za ta tashi wa hum ahya'un suna raye in kiyama ta tashi da ranka to mafi gerin al'umma in kana cikin sannan na biyu su ne masu yin wato gini a makawar akan a wato akan kabari masu gina masallaci a kabari kamar da wannan hadisin ya kawo gaba daya fa ulaika shirarul khalqi inda Allah yawmal qiyamah sune mafi sharrin halitta ranar alkiyama a gurin Allah ranar alkiyama saboda haka wannan hadisin akwai tahdidi kwarai da gaske a kan kuma kamar yadda Allah ya gaya mana a cikin suratul nuh wa qalu la tadharunna alihatakum wa la tadharunna waddan wa la suwa'a wa la yaghut wa ya'uq wa nasra wayannan fa gaba ɗaya malaman nan da aka kawo guda biyar dukkan su sunayen nan kai duk malamai ne manya manya manyan malamai ne bayan sun mutu kawai sai suka koma da ƙarshe abin da ya kai ya komo yin su koma bauta musu salihan bayi don kowace da ya zamto daga baya kamar da Abdullahi da Abbas yake faɗa mutane ne a cikin mutanen Annabi Nuhu alaihi salatu wassalam to daga baya kawai sai suka koma sai Laraba suka rarraba su kaje gari kaza ko kabila kaza ka karantu wanda suke ɗauka a matsayin babban jerin su shine wato wane a cikin wayannan guda biyar kamar banu kilab a daumatul jandal sai suka dauki wadda wadda na farkon shine nasu suka sassaka shi kawai sai a je in kana da bukata gurin sa sannan wa a shi kuma Huzail banu Huzail kabila Huzail su suka dauke shi a matsayin wato nasu ke su shi ko Yahud wato waɗanda suka ɗauke shi ne wato balogo ɗaitin a can wajejen saba da ƙarƙa da lisaba in zibar kanihim aya to wannan garin saba daidai wannan gurin yawan wannan gurin su suka ɗauke shi a matsayin shi ne shekul islam nan amma ya auka kuwa balo hamdan su suka ɗauke shi a matsayin nasu babban malam nasra kuma da wato ya zuwa ayar shine wato himiya har yanzu suka dauke shi a matsayin nan saboda haka ga wannan duk sunayen bayan Allah ne bayan sun mutu shedan ya zo ya raya musu da kan abin da suke yi kawai ba a sai a je kabarin kawai daga zuwa kabari za koma zane daga zane za koma sassaka shi haka sai kuma muna da bukata ba sai mun je kabarin ba za hutansa an sassaka shi a gida to ɗaya daga cikin illolin sura kenan shi za ku ga addinin musulunci da ya zo sai haramta gunki duk wani abu da yake gunki haramun ne ya amfani da in dai ba yara ba da ya tabbata cewa za a iya sayo yara ya tsana ko doki ko abin da ya kama da wani kamar da ibn hajar ya kawo a fatawul bari lokacin da ya zo yana bayani akan dokin na na aisha da take wasa da shi ko ya tsana da take wasa da ita to wannan shi ne to a saboda haka akwai razani sosai kuma yanzu sai da za gane illar surori duk wanda yake kera harkar rukiya za ga hatta sura da aka yi sabani a kanta na hoto kawai yallabi ya tsaka a ɗaki wannan sabani aka yi amma sassaka wannan gaba ɗaya ittifakan da zane wannan haramun ne amma hoto wanda za a yi da photography wanda za a bayi da kamara wannan shine malamai suka yi sabani su usaimin da sauran malamai suka yi maganganu da yawa a kai cewa to amma kiwa zai da ga implication din da ne idan aka samu mai matsala a gida da ta rufiya idan zaka ta rufiya inda da wannan hotuna sakalle zaka sha wahala aljani ba zai fita ba ko da an ce ma ya halatta to akwai inda yake da illa illar da shine lokacin da kake rufiya in aljani ya ji zafi ya fita sai koma jikin yallaji mutum sai ya zama sakawa sai ka gama ka gama gumi wataƙila wani ma in ya raina ka kana gurin zai dawo sai ga ta kuma faduwa saboda yana gurin wahala ce ta sa yanzu ka bi yana hutawa saboda haka in ya gama huta sai kowa cikin mara lafiya to hadisi na gaba hadisi na gaba kaga wannan a a a wato hadisin ya koyar da mu cewa lallai ana zargin wanda wanda yake mu'amala da abin da yake haramun ko kuma abin da yake na sabo sannan kuma yana nuna mana cewa haramun ne a riki makabarta wato a matsayin masallaci ko ai masallaci akan makabarta da ba abubuwa uku ne as-salatu ila al-quburi was-salatu ala al-quburi wal-bina'u ala al-quburi wannan uku ne haramun ne sallah akan kabari haramun ne sallah a- ana fuskantar kabari haramun ne masallaci akan kabari shi ma haramun ne duka ukun nan wata rana Umar dan Khattab Allah ya kara masa yadda ya zo wucewa sai ya hango Anas dan Malik yana sallah sai yake ce ma alqabr alqabr yana ce masa kabari kabari shi kuma ya dauka sai yake alqamar alqamar yace Anas dan Malik yace sai nake daga kaina an ga wata watan wata wata sai bayan ya idan da sallah yace wa ai kabari ne tan ilal ilal kuburi kake sallah saboda yadda suke kyabar abu shi bai sani ba saboda haka ba ta bari musamman sai da ba za ku gina da saddu zari'a to a wannan littafin ne idan ka koma tahziru sajid al-istiqal al-istiqal al-quburi wa sajid za ka ya kawo shibohi ha Abu Basir ya kawo akai dan wani sai ka kama ma hujja da cewa ga Abu Basir sahabun Annabi ne lokacin da ya rasu to haidu dan Abu ya yi ginin masallaci a inda ya mutu ya gina gurin sallah ko kuma a ce ba ga mutanen ashabul gadi qala alladheena zalabu ala amrihim la nattakhidanna alaihim masjida a suratul gadi da muka zo bayani mun kawo bayanin malamai cewa wato sun ce haramun ne ba kafa hujja da wannan kai gini kawari a masallaci wani ya tabbata cewa ga kawarin ana ganin sa masallaci ya tabbata sai a kwakule shi a da shi wa gaba in kuma kabarin ya fi yawa to sai a hakura da rufan wajen a matsayin masallaci idan wani ya ce kabarin annabi alaihi salatu wassalam ba tambaya kenan da za ta iya bujirowa malam bai ba da amsa al-kitab a shubha ta uku da wacce ke kawo sai ce dangane da wannan kuma yace abu na farko shine annabi alaihi salatu wassalam ya ce duk annabin da ya rasu duk inda ya rasu da ake guri domin lokacin da annabi ya bar duniya ya rasu wato an yi labari mai girman gaske wasu ce a kai shi makabarta kaza wasu suka ce a kaza za a kai ana ta wannan sabanin sai na maka ya ka hadisi na farko a duniya yadda ni ko na ji annabi alaihi salatu wasallam ya ce duk inda annabi ya rasu na ake guri to sai aka ce gaba ɗaya tattauna ta kare tunda annabi ya faɗa ai na ya rasu a ɗakin na na aisha saboda haka nan za a gudu ɗaya kenan sannan ma da yace abu na biyu gaba ɗaya sahabbai gaba ɗaya su ba wanda ya taɓa shigo da kabarin annabi cikin masallaci abubakar umar usman ali karewa ba har sai da sahabbai suka kare a shekara ta tamanin da shida zuwa shekara ta tamanin da tara sannan aka shigo da kabarin annabi cikin masallaci wanda a cikin sahabbai wanda ya rage a lokacin mutum ɗaya ne wanda bai rasu ba a madina shine jabir ibn abdullah shi kaɗai ne wanda jabir da abdullahi ya bar duniya a shekara ta tamanin da bakwai bayan hijira shi kuwa wanda ya shigo da masallaci kabarin annabi cikin masallaci shine wa walid ibn abdul malik ibn marwan yana cikin jikokin sahabbai ba ba ba sahabi bane to saboda haka kaga ba za ka zo kafa hujja da wannan ba sannan kuma abu ne gaba shine kabarin annabi alaihi salatu wasallam shi aka zo aka tarar baki ya zo ya tada masallaci tada shi aka yi fada da masallaci aka yi har gurin ya zo ya fada cikin masallaci kuma ka je ka ga irin wato kalubalen da ko kuma irin wato irin garkuwar da ake wa masallacin a Madina ban je na gani ba amma a fadil Madina Abdul Muhsin ibn Abdul Razak irin abin da ya kawo irin yadda ake ba wa gurin kulawa da kuma yadda ake kokarin kau da mutane daga barin cewa kasu mai da gurin idi domin abin da annabi ya gudanar an ce ko da yaushe za ka tarar da gurin akwai askar don kawo mutane zama da gurin gurin ba yana da kyau mutum da je maka ko madina idan zai tafi umara ko aikin haji alal akalli ya san mu yi fada'il ziyaratin nabi sallallahu alaihi wasallam malam mal alal akalli mafi kusa malam jabir a Abubakar Jabir Al-Jazairi ya kawo a cikin littafin Zanin Hadin Muslim mafi kusa kenan ya ga ya baya ake ziyara kabarin annabi in kuma ba nan muka dau littafin da ya magana akan fadlul madina kawai naki abdul mutin ibn abdul razak wato ka karanta zai baka fa'idodi na cewa ga yadda ake ziyara kabarin annabi alaihi salatu ba wai yadda zuciya ka taraya ba za ka yi ziyara sai yadda shari'a ta to wannan shine a dunkule wanda mun ba da reference in mutum yana so ya gwangwaje sosai to zai koma wancan littafin na na na tabiru stadium abu basir mun tawa fadarsa abu basir yana cikin lokacin da aka yi da fasolin hudaybiya kun san a cikin sharadin da suka kawo da sulhu sun ba da abubuwa na zalunci a karara cewa duk wanda ya gudo daga cikin waɗanda ake tsarewa daga musulmai a hannun kafirai ya gudu gurin musulmai za a miƙo shi annabi ya ce mun yarda ana haka abu jandil ya tsinko da bari a kafarsa yana zuwa sahabi da amur ya kalle shi ya ce ga daya annabi ya ce ku miƙa masa shi aka miƙa sannan bayan nan akwai abubakar sahabi ne shi ma ya ballo bayan ya zo suka zo suka ce ai ba abubakar ba annabi ya ce a ba su ji aka ba su ji suka tafi da sahabban wasu kafirai manyan kafirai guda biyu sai da aka yi nisa a daji kawai an zauna sai abubakar ya mutu wani sai shiga amma ta kogon nan naku da kawai kwarai ko sun sun shagala an yi tafiya doguwa da kyau yake Allah ko sai ɗaya daga cikin jeji kaga ma yadda yake yana zaro yake ci kai haka ya kai kyan sai kai kyau ke mu gani a yana miƙa maka sai cire man wuya shi kuma wancan da ya ga yadda abubakar ya kan wannan sai lallaba sai ya gudu kawai zai na madina domin ya fi kusa yana zuwa yanzu lalle bayan annabi ali da zuwa sunan yana rawa tsari yana makirkita shi kuma abubakar da ya ga ya gama da jiji ya dawo kawai yana dawowa annabi ya ce ya yi ta yana gama da yi sai ga wancan annabi yake mu ba za mu karya alƙawari ba alƙawari muka yi saboda haka da ya ga za a ƙara ba da jije gudu to shi ne da ya je tsar ya fake a wani daji shi ma sahibi dan auru bayan ya gudu abu jandil kai eh sahibi dan auru sai kawai ya je haɗu ne abu jandil ɗayan yana zuwa da ya samu labari shi ma da ya gudu sai ya je haɗu da shi a daji da suka je nan kawai suka kafa tanzani suka zauna to shine a dungule kenan bayan ya rasu bayan shi Abu Bakar ya rasu shi Abu Jandal kawai sai ya binne shi kuma ya mai da gurin masallaci shi wani suke kafa hujja da wannan shi ba shi ma wanda ya bada amsa bayan nan kuma za mu ji hadisan da za mu biya nan gaba dangane da rukun masallaci domin amsar da za mu bayar ta ƙarshe ta rufe duk wata shuba za mu faɗi ta wanda wannan mun kawo shi domin wani zai iya kama a matsayin shi ba to amma akwai amsa da za ta rufe komai ko ban karanta littafin ba to shi ne hadisi na gaba na Aisha an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala fi maradihi alladhi mata bi ga amsa annabi alaihi salatu wasallam ya faɗa a rashin lafiyar da ya bar duniya me yake la'ana Allahu al-yahuda wan nasara Allah ya tsine wa yahudi da nasara ko kuma Allah ya tsire wa Yahudi da Nasara da ba da kabar ko in shayi me suka yi ittakazu qubur anbiya'ihim masajida saboda suna rikan kaburburan malaman su da annabawan su a matsayin wajen sallah shine tutun su gurin bauta domin kun san kiristocin da su ai suna sallah Yahudi ba yana sallah a wannan ne yanzu ne ba ta yawa kana tace walaula zalika la abrazu qabrahu ba dan haka ba ba da wannan abin da annabi ya faɗa ba da sai sun bayyana kabarin annabi alaihi salatu wasallam kun ji da sai an bayyana shi karara a fili sai ce gaira ni akhsha an yutakhadha masjidan sai dai ina jin tsoron kada a riki masallacin annabi alaihi salatu wasallam a wato kabarin sa a matsayin gurin sallah yi za har yanzu amsa da ake bayarwa kenan kaga idan wani ya zo ba da amsa akan wa abubakar sai a ce to ko da da ya halatta yanzu da annabi zai bar duniya ya tafi wannan matsala ko da da ya halatta yanzu maganar sa annabi an samu annasiku wal mansu saboda haka wannan maganar karshen rayuwar da ya faɗe ta wanda daidai lokacin kai ka iya cewa hukuncin karshe ne ba a duniya domin daga nan bai tashi ba to sai hadisi na gaba hadisi na 307 ana bi hurairah radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala qatala allah yahuda shi ma da ma'anar la'ana qatala la'ana duk tsinuwaci wato Allah ya tsine wa yahudawa ittakazu qubur anbiya'ihim masajida saboda sai riki kaburburan annabawan su a matsayin gurin sallar hadisi na 200 da 308 ana Aisha wa Abdullahi bin Abbas an karbo daga nana Aisha da Abdullahi da Abbas kala suka ce lamma nazala bi rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam yayin da wato alamun mutuwa ya sauka ga annabi alaihi salatu wasallam ko kuma mutuwar ta zo mata shine dai alamun mutuwa domin abin da ake nunawa a nan kenan shine yani al-mautu aw malakul maut ko mala'ikan mutuwa lokacin da ya zo mar kaji ba sanda mala'ikan mutuwa ya zo masa domin mutum zai wuta ana ganin alamu وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر حضر بمعنى وعلامات الموت جيني حضر إذا وعلامهم متوى يزومنا حضر أحدكم الموت قال إني تبت الآن kaga ba bayan mutuwa ta rike ba yayin da alamun mutuwa suka zo je Allah na tuba shine an fara jiran daga kafa an zo gwiwa an zo kaza sai ce ya tuba kalla sun makalla da zarar ya zo gurin da za a zare shi to Allah ba zai karbi tuwarsa inna mattawatu ala allahi lil ladina ya'maluna su'a bi jahalati thumma yatubuna min qarib to sai yace tafika ya tarahu qamisatan lahu sai annabi alayhi salatu wasalam ya rika buɗe wata riga dasa kamisa shine rigar da take da alamar zane zane na baki farace mai zane zanen baki shine kamisa ala waji zai rika bude ta daga kan fuskarsa fa idan tamma biha kashafaha an waji yana lulluba ya lulluba da ita to da zarar cikin ya dauke mi zai bude fuskarsa saboda temperature ta zama high idan mutum yana zazzabi kaga ai baya lulluba bude shi ake har wato in yaro ne ma ka gane ma cold towel har babban ma ya samu wanda zai masa ya gana jijjiga shi da tawo saboda me ya dan samu ya yi jikinsa ya zanyi da zarar jikin ya ɗauɗe mi sai annabi ya buɗe fuskar shine tamma bi haka shafa an wajihi fa kana sai ce wa huwa kadhalika yana wannan yanayin sai ce la'anatullahi ala yahudi wannan inuwar Allah ta tabbata ga yahudi da nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid domin sai riki karkamar gurin annabawan a matsayin masallaci yuhadiru ma sana'u yuhadiru ma annabi yana gargadi dangane da abin da suka yi wa yuhadirukum Allahu nafsa shine annabi alaihi salatu wasallam yana yin gargadi dangane da abin da suke aiwatarwa kada wanda yi a bayan al'umma ta kenan kada wanda ya rike kabari a matsayin wato gurin bauta ko gurin neman albarka a ji a ɗigo kaza ko a yi kaza ko a yi kaza da sunan za a yayi wani bala'i ko musiba babu kyau karatu ne mai ɗafi amma kuma haka yake domin musamman ka tashi a ƙasar da sun saba da zuwa kaburbura to za ka sha wahalar karatu irin wannan to sai ko mu ba al'ummar mu ƙasar hausa muna cikin wato wato irin wannan al'ummar da an ɗau kaburbura wata abubuwa ba da Allah ya sa yanzu ana ta karatu cika ba muna da makamartun da da dama da in ka je za ka abubuwan da ke faruwa ka je ka ga wani ya akwai kabarin da ya taba gani da tuma ce da fanka da kafet a gurin Allah an saka kawai wannan ya shiga batu ba ake shiga wannan ya shiga wannan ya fito duk wanda ya taba zuwa wato hubbaran shehu na dan kodiyo ba zai gani yake ba banda ya shiga layi layi da ake ana ba da sadaka duk wanda ya taba zuwa zai gani wanda dan kodiyo ya dawo yanzu sai ya yi wannan abu domin ya rubuta littattafansa da yawa irin wayannan abubuwa cewa kada take a yi wato mutum ya karanta nurul albab da wasiqat al ikhwan na dan bodiyo zai gane waye dan bodiyo da haka akwai abubuwa sun kaburburan su Muhammad Bello kansa da Abdullahi na Gondo da Allah wasu su Sudani ire-iren su duka saboda haka babu kyau amma a ji wa mutum addu'a wannan ya halatta je a kai ziyara kawari a addu'a ya halatta kamar yadda an je Madina ana zuwa aiwa annabi alayhi salatu wasalam ziyara ai masa sallama ayi wa sauran abokansa sallama kuma su rikansa to shine ma ne ci gaba da gaya mana cewa bayan wannan sai ka babi na gaba babu fadl bina'il masajid wane mutum babin da zai magana akan falalar gina masallatai kuma wal hasi alaiha da kwadaitarwa akan gina masallaci amma ba ka ce gina masallaci jama'a mu lura ba yadda al'umman mu suke yi yanzu ba gina masallaci da masallata shi yake ne dan za a gina masallaci kawai a bashi za ga ake kama kama ba liman ba lada ba karatu kuma duk masallacin da ba a karatu to ya zama kangu domin Allah cewa yayi kadai an yi umarni ne da a gina masallatai inna ma ya amuru masajidan lahi ko man amana billahi wal yawmil akhir wannan sai gina masallatai su ne da suka yi suke raya masallatai su ne da suka imani da Allah kuma suka imani da ranar lahira idan ana so masallaci ya rayu to a sa karatu amma wallahi dukkan masallacin ba a karatu a cikin ya mutu wannan shine abin da ya kamata a yi a lura da kyau abin da yake raya masallaci shine karatu kuma ko da ba a samu duka kwanaki ba ba a samu alal akalli kwana ɗaya biyu to yana gina yana raya guri wannan shi yake raya wasu shi za ka je harami yadda muke gani a hoto da kuma bidiyo haka da wanda suka je abokan mu suke gaya wanda za ga harami zai ga halka sai ka zaɓi wanda kake so ta karanta sai ka zaɓi wanda kake so da za ga halka iri iri can gurin bidiyo ake nan gurin tafsiri can gurin sai ka zaɓa ka darji kuma ba ta juyi karatun nan gurin baya shiga nan kowanne za ka ga harka ce manyan malamai wani gurin ka je kawai tukuri za a yi musaffa ce karatun qur'ani kawai wani gurin ka je tafsiri ake wani gurin tauhidi ake biya ko ina shi yake raye masallaci amma Allah ya kan masallacin ka da AC da komai in ba a karatu a ciki to da sauransa to wannan abubuwa ake bukata guda biyu da yawa za a ga wasu sun gina masallaci sai kawai su tafi su bai in kana so masallacin ya tsore to ka samu wani kwararren da zaka alal akal duk wanda ka tare ka ana ji zuwa ko ina to kai ma albai dan za ga wasu kyaji da hazzara zai shiga wai sallan ma yanzu ya bashi to kasa zai ci idan ya zauna duk ran da baya da alƙawari da cewa liman baya in dai za ku tare shi to ka'ida sai kun sai kun bashi alawa wannan shine ka'ida domin guraren da kake kwatantawa da su kake ba da misali za ga haka ake ka je wataran wataran kai kai kai kai browsing ka tambaya ka ji kawai ka tambaya a YouTube ko Google ka tambaya ka ji me albashin today a ga yawa me albashin ka ya fi kudin ministocin Najeriya gaba daya kudin da ake bai saboda su a gurin su liman wannan liman da sudan da kaga yana fitowa matsayin minista yake minista ne isa idan azumi ya zo ba shi da wani abu da yake komai an yabe masa kawai ya kwanta ya huta idan lokacin tarawih ya zo ya zo ya ta tilawa ya za ya rafanuwa da kuma ka zo ko san ka baya yi rauni ba ba lokacin da lokacin in ma kana da waken da za a soya ma da mai kenan to idan ka zo ba gama da wuri ba ma sai bayan magariba sosai sannan aka gama saboda barkaɗi ba wuta kwana zai Allah gaba ɗaya wannan ranar idan dama kuma za ka limamai hudu ne misali biyu to yau ya zo ya yi izu ɗaya to ba zai kuma yi wafafe jibi to da yau ɗin nan da ya yi da jibi gobe to abin da ake so ya ta maimaita wannan abin da zai biya in ka ga ya fito daga cikin gurin da yake kiyaye sha'awa amma kawai ya yi bacci ya yi kailula ya fito ya sallah da lokacin sallah ya yi ya zo ya shiga sallah eh idan magariba ta yi sai ya zaba abin da yake kai ko kana sallah kana tunanin ce bane akwai masu kokari ba irin hafizan Najeriya Allah kuwa hafizin Najeriya yana kokari to sai zai zo ya zo zai zo in in ta hajji ne zai zo a izu uku kuma kaga Allah ya ce ba shi ya juye ta dinka karbun hali ne wallahi Allah karbun hali ne Isa wani malami zai je zai je kullu wallahi yana cikin yanayi yace wala me kullahu kufuwan ahad ta kasa biyuwa yana wala me kullahu sharikun bil mulk ana mai gyara yana ƙara wala me kullahu sharikun bil mulk kullu wallahu duk da cewa duk da tsuwa ka mu'jiza ta su ma su da sun kana iya ganin mu'jiza ta sauka wannan mu'jiza ce amma akwai fatan akwai fatan talauci Allah wanda zai zo da ya zo ba wai ya tafiwa ne bai ba amma tsabar talauci ne da tunani tunani ne kawai to a fatiha ta tsaya ya ta mai ta ta wane mutum kuma kaga sai an yi ta da za a wuce dole da a cikin sura ne sai a hakura a sura idan mutum ya kasu ya gagara sai ya sallar sai ya rukuni kawai amma fa sai a yi kaga dole sai da ita to saboda haka gina masallaci ba wai iya ginin ake magana ba har da masallaci har da masallaci to shine yake gaya mana ne yake cewa hadisi Usman da Affan har Usman bin Affan hadisi na 309 عن عبيد الله عبيد الله الخولاني انه سمع عثمان بن عفان يقول تو يا دي عثمان بن عفان yana cewa inda qaulin nas fihi yayin da mutane suke ta magana a kansa shine bana masjidar rasul sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya kawata masallacin annabi alaihi salatu wasallam kawata shi kawai yayi ba sai da ana ta suru ana ta magana yanzu haka mai da masallacin ta saboda kun ga azabarin sai na Abubakar a yadda annabi ya bar shi haka yi zamanin sai na umar haka har zamanin sai na umar sai da yanzu ruwa na zubowa na an yi ruwa yana zubowa mutane hasunan lawa ne ga mutum to shi sai na usman da yazo tunda Allah ya ba shi dukiya sai kawata masallacin yasa aka gyara ya fulanta haka aka yi dan yirbi da sauransu sai ake ta suru yace nakum aktartu na ji surutun ku yayi yawa yace maganganun sun yawa na ji yace wa inni sami'tu nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul yace ku daga ku ji na ji annabi alaihi salatu wasallam yana cewa man bana masjida duk wanda ya gina masallaci yabda giri waje Allah yana neman yarda Allah amma ba wai dan ace ba ba dan ace ba yana neman yarda Allah bana lahu lahu mithluhu fil janna Allah zai gina masa kwadan kwatin wannan abin da ya gina a cikin aljanna a to kaga idan yawa Allah ka fi karkarasa to ji ma ka fi karkarasa za ya wanda ta TV da wuce uku baya mun ce a Najeriya ne za ka zo ka ga gidan mutum ya bu masallacin sa kyau kuma biloniya ne amma a kasashen waje iyayenmu da suka je da matasa da suka je Saudi ai sun gani duk maka ba masallacin da ya ba harami kyau ba gidan da ya ba harami kyau duk maka haka Madina ba masallacin da ya bu wato masallacin Madina kyau gaba ɗaya garin tuka kuma har duniya ta nade ba za a taba samun taba samun guraren da suka bi su kaiwa me yasa saboda wannan guraren su dauka sun zo har gidan sarki wato ya riba yanzu bai kai masallacin annabi ba duk wannan hotel din gaba ɗaya da kuke gani fanatic dukkan su babu wanda ya kai masallacin annabi ba babu shi domin duk gidan da zaka shiga zaka iya shiga kwana biyu rigar ka sai dauda amma banda masallacin harami mutum zai shiga harami ya tafi da farar riga farar riga amma ka ga ya duba wuyanta ya ga babu da ba wani gidan sarki da zaka shiga kai irin wannan ka ga babu babu shi to wannan albarmar da suke wannan ɗakin su ma Allah sai ya musu albarma saboda girmama ɗakin Allah ne amma a wannan masallacin yanzu inda za a yi tafi ba a wanke shi ba to sai dai a sati ba a share ba sai dai a kalubalanci masu sallah limamai da ladare kowa gani yake masuliya ce ta wani zai kira ya ce malam me yasa ba kwa kalli fa gurin nan ba kwa ba kwa share masallacin nan kamar gidansa fada wani zai ba ban dakuna za a je a bata ba ruwan kowa ban kore za a yara za su je su Allah ko manyan sai wani ya kai mutane ce malam yanzu abin wannan yanzu abin wannan famfan yana ta zuba shi ba zai iya tunani a zuciyarsa cewa aikin Allah ne ba ni ba bara ubada inda za a tashi karfe tara da wani abu a ga masallacin na buɗe to sai dai a yi wa ɗaya daga cikin jami'an masallacin waya a ce gashi na kuma masallaci a buɗe sai an sa wani abu sai an sa ku zo ku ta faɗa a wasallar shi yanzu babu babu wanda shi to wallahi mu ɗabi'ar mu haka take masallaci idan kai wa masallaci hidima za mu zo nan gaban mu tara annabi alaihi salatu wasalam sai waye a ta tsinke idan ka dauke yanzu a masallaci na dade sai Allah ya baka lada tsinke kawai amma wani ba haka wani zai shigo da gida mai gidi ya barbaje ana karatu yana ci yanzu bar a gurin jira yake an gama ladaran masallaci su kyale to wannan abubuwa ne da gaskiya wajibi ne bi wa kanmu fada mu dube su cewa masallaci babu gurin da Allah ya fito a doran kasa irin masallaci ba gurin da yake kyama irin kasuwa to amma zai ga mutum kullum zai an karkade masa kasuwarsa da ofisinsa a kasuwa amma masallaci ba ruwansa ko kaɗan to wayan abubuwan su ya kamata mu gyara ku kuma dube su da kyau to amma Allah zai gina wa mutum kwatankwacin da aljanna a'a masallacin da a yi ma ko kuwa ba da suka ce ba masallaci za a yi ma domin ba sallah a aljanna daga nan mun ga sallah abu a ibada abin da zamu maimaita a aljanna guda ɗaya ne shine aure aure za a kuma yi a aljanna wajen wajen namun da aure yayi wannan kam za a kuma ɗaɗɗaura mana aure amma sallah azumi mun gaba yin tsara zakka an gaba yin tsara aure ne kawai Allah yake za a maimaita shi a aljanna to saboda haka farfajiya gida za a yi ma kwatan kwatin wannan masallacin ba masallaci za a yi ma ba to ma kai ma masallaci sallah za ka ba masallaci za a yi ba to shine Allah zai ko gina ma kwatan kwatin wannan abin da yi rana alkiyama a cikin aljanna amma dai kamar yadda muka faɗa in za a gina masallaci yana da kyau a duba abubuwa da dama na farko a duba buƙatuwar wato waɗanda za a gina wa a gurin sannan abu na biyu a yi ƙoƙari a samar da wato limami da wanda za su taimaka masa wajibi ne a yi wannan sannan abu na uku a yi ƙoƙarin sa karatu sannan abu na hudu a samar da wani abu da zai zama wakafi da zai taimaka wa masallaci ya iya riƙe kansa da abin da ya janyo masallacin ma ke barai wallahi tallahi ya kunya nake ji na zo ko masallaci na je karatu daga za a daga huluna wal Allah ya sani wallahi kunya nake ji kamata yayi tunda muna da al'umma iri iri Allah wani wakil sarki ya sa wani ya zo ya gina masallacin to wani yayi kokari ya ga ya samo wa gurin wakati ko wani shago a je a ce kawai ya samo wa masallacin ɗin kuma ko wani a daidaita zau haka ko abin da ya kama da wannan shi kenan zai ga an daina bara domin masallaci zai iya rike kansa wata rana a taso da an zo da wata matsala kaza muna da problem na kaza kawai a ce to a asusun masallaci muna da kaza bara mu dauka a cikin kaza sai dai a sanar da ku kawai an yi wannan ya fi daɗi amma an fito kawai a rika yawo da wuri na ana za naira biyar da naira goma haka shi yasa wanda suka je kasashen waje ai suna gani wanda muke cewa tubabu zaka je Ingila ka ga masallaci komai akwai komai akwai library akwai kasuwa akwai mall akwai kasuwa akwai kaza kuma din na masallacin ne ya masallaci ne talauci saboda saboda yana da gurare na income sosai har da gurare gurin da ake conference haka ake gaya mana a masallacin kasashen waje komai akwai wanda kudin da zai samar na masallaci ne duka Allah ya kyauta to wannan shine a hadisi na 309 hadisi na 310 shine sabon babi shi kuma babun nadbi ila wazi al aidi ala ala rukabi fi ruku babun da yake wato zaburawa dangane da dora hannaye akan gwiwoyi a rukuyi a dora hannu lokacin da mutum ya zo rukuyi to dora tafukan hannayensa akan gwiwa wa nafi tadliki da shafe haɗe hannu haka da mutum ya zo rukuyi haka yake da hannunsa an gane ko idan ya haɗa hannunsa haka me ko ya dora akan gwiwa zai sa a tsakankanin kafar eh da aka cike yi sai mutum ya sa a tsakankanin an gane yadda da ya haka mutum ya rukuyi me ko ya kama gwiwa sai ya haka da hannu kawai ya tura shi ke nan Allah ya kaba wani wasa to da haka ake to saboda haka an shafe wannan yanzu saboda ne saboda abin da za mu biya yanzu shine wa naskai tadibi hadisi na 310 an sai Sa'ad bin Abi Waqqas an karbo daga Sa'ad bin Abi Waqqas qala Mus'ab bin Sa'ad wane mutum to ga wani karatu kuwa Sa'ad bin Abi Waqqas ba shine sahabun nan da muka faɗa a baya har wato yana yin wasiya cewa idan ya wuce duniya saboda yawan dukiyarsa cewa wato zai ba da sadakar kaza annabi ya ce rabi ya yi yawa kun tuna sanne ya dawo ya ce to ɗaya bisa uku annabi ya ce a sulusu kafiru saboda yana jin mutuwa zai a lokacin to kuma ga wani ɗan sa sa'ad bin sa mus'ab bin sa'ad bin abi waqas domin bayan annabi zai da ya ga wani ce ba za ka rasu ba yayi bar addu'a saboda a lokacin ɗansa guda ɗaya aisha yana ganin idan da ita kadai ce bara ya ba wa Allah dukiyar gaba daya annabi alaihi salatu wasallam ya ga ya maka yadda zai to za a bin ali wa kasin ka karanta tarihin sa a sifatu safwa ne wurin dauri sai da ya haifu bayan wannan aisha da yake da ita sai wato sai da ya haifi ƴaƴa talatin da uku bayan ta a ke cuta ba mutuwa ba wannan yana nuna cuta ba mutuwa ba ce ta riga shi har yana wasiya amma sai da ya tashi a lokacin ya haifi ƴaƴa goma maza goma sha bakwai mata goma sha bakwai bayan aisha وكم من دحيح واتو مات من غير علته وكم من دحيح عاش حين من الدهر nawa nawa ne za ka ga mutum lafiya salau ya mutu ba da rashin lafiya ba kuma nawa nawa ne mai lafiya ko mara lafiya da za ka ga ya rayu tsawon zamani aka hina min dahil ya tsawon lokaci bai da lafiya amma Allah ya ba shi dogon kwana Allah ka babu gaban ba kwana mai amfani to sai yace hum musa bin sa'ad sallaitu ila dambi abi musa bin sa'ad kan yake cewa nayi sallah a gefen mahaifina yace fadabbaktu baina katifa kafayya sai na hada tsakanin kafukan hannayena thumma wada'tu ma baina fakhidayya na san ya za ka kankanin jinyoyi na bana hali abi sai mahaifina yace karka kuma ya hana ni wa qala yace kunna naf'alu yace mun kasance muna yin haka fanuhina anhu annabi ya hana mu in ji sa bin abi waka aka hana mu wa uminna an nada aidina ala rukbi aka umarce mu mu rika dora hannayen mu akan gwiwoyin mu shi da za ka zo gwiwa ke kama a buɗe tafukan ɗan yanzu a kama gwiwa wannan shi ne abin da hadisin yake nunawa saboda haka sunna shi ne dora hannaye akan gwiwoyi Na'am, babu tahrimil kalam, babu da yake magana akan haramcin zance, wanda da shi ma ana yin sa. Zance fi salati a sallah. Wa nafsi ma kana min ibahati da tafe abin da da ake yi na halatti. Da ya halatta mutum yana sallah kawai da wani ya shigo masu duki zai ce wani tsawon gaba. Ana raka a talwa ake zai ce ai ta uku muke. Ke ce to Allahu akbar shi ma dora. Da ya halatta. ko an zo an shiga sallar ya dan mare kace da Allah ka dan mare ne dan ya dora da ya halatta to sai aka turo shi gaba daya za mu ji hadisi na 200 da 311 wanda ya halatta kawai shine wanda ta kace ne na gyaran sallah shine misali liman yana taraf gano ana ta subhanallah ya kasa gane ne ya halatta a samu mutum sai yake kaza za ka yi wannan ya halatta ba rudewa za a masallaci a ruda cewa mutum ɗaya za a samu ya yi masa magana cewa a ai kaza za ka yi shi kenan a tsora sallah gyaran sallah ne ya halatta idan aka samu dama wasu za su wuce su yaji ba bai san komai ba ba abin da ya sani kuma za a iya samun wannan rudewa ya rikice domin wani ya yi mata ziyi zai yi ya dawo wani kuma ya kuma mata ziyi ai ko rikita shi ku rikita shi zo da aka ga wanne yanayin da kansa ma zai iya cewa wai ne nayi ba tare da ya biyo ba ya ce me ya faru sai wani ya ce to ai kaza kai kuma in an yi kaza kaza ake a sallah shikenan sai ya dora sallah tana nan ana abdullahi bin mas'ud radiyallahu anhu qala kunna nusallimu ala nabi sallallahu alaihi wasallam abdullahi dan mas'ud Allah ya kara masa yadda yake cewa mun kasance muna yin sallama ga manzo kira da aminci Allah tabbata a gare shi wa huwa fi salati alhali yana sallah mu zo mu ce assalamu alayka ya rasulullah wa yaruddu alaina zai juya mana da sallama yace wa alaikum assalam kuma yana sallah falamma raja'na min indin najashi yayin da suka tafi habaja sun dawo daga gurin ashabatin najashi ashaba shine najashi lokacin da suka dawo daga gurinsa bi sau da haka sallamna alaihi suka ce sai muka yi wa annabi sallama falam ya rudda alaina a lokacin muka ga ya ki juyar mana da sallama wa qala zai ce inna fi salati shughlan ke ku sani cewa lallai a cikin sallah in mutum ya shige ta akwai abin da yake shagaltar da shi shine me ita wannan sallar abin da ake so ka bada hankalinka zuwa gare ta kawai saboda haka a mai da hankali zuwa nan kawai zalla ba a so mutum yayi wani abu wanda yake wato sabanin sallah to saboda haka wannan yana ƙara nuna mana cewa wato da abin da za a yi haramcin zance a sallah wannan hadisi abin da yake nuna wa kenan sannan da shafe abin da ya zo kafin sa na magana sannan ana buƙatar kushuri a sallah shi yasa annabi alaihi salatu wasalam wata rana hadisi ana tsammani wato ya ga wato irin kamar kaki a lokacin mutum yayi kaki ma sai ya toba saboda haka ya ga kaki a al'ibula wani ya tufar sai annabi alaihi salatu wasallam ya ce daga yau idan ɗayan ku yayi kaki kada ya tufar da ji al'ibula saboda a lokacin kun ga ba kafe ba ta yi mutum ya tufa sai ya binne annabi cewa ya abin ne sannan kuma za a tufar a tufar a bangaren hagu amma ka ga yanzu wannan fatawar ai an wuce ta ciki ɗinka za ka zo da ita ka zaro aljihunka ko hankacin ka sa a ciki kamar aljihunka shikenan wanda da ai ku tune ku ake zuba kunduwa ji Allah mun gode ba an wuce wannan era na a cikin gari a duzoran Allah a cikin gari akwai hanyar muku ci sai a zuba kasa a ciki ko toka ko Allah ya kyau an dai wuce gurin kaga a to kaga ai matsalar mu ce wannan idan aka je yanzu mutanen mu shikenan ai sai ce maka ka rika siyo tiju kana ajiyewa to sannan a ganka kana jaran masallacin iyayenka ne a cikin gurin su za sun yadda tsafta za ka yi amma ba za ka zo kawai baka baka siyo musu tiju ko ka dauke musu kuɗi ba za a je da kai tsakani da Allah ko in kana so ka raba wato ba za ka kwace wa yaro alawa kuma baka wanke wani abu da yake makokunta ba yawwa in kana so ka raba shi da abu da zai cutar da shi to waji wani to sai ya gane cewa taimakon sa zaka yi hadisi na gaba hadisin zaid bin arqam na 312 an zaid bin arqam um wato an karbo daga zaid dan arqam wannan bawan Allah ana cewa wato um ya tashi maraya karkashin Abdullahi bin Rawaha eh dan lokacin da aka tafi yakin Uhud da shi yana yaro yana yaro wai da yana da kananan shekaru dan an ce yakin sa na farko da ya fara zuwa shine yakin Kanda wasu suka ce Muraisi wanda aka yi na Aisha kage shine wanda wato aya ta sauka tana mai gaskata ji a suratul munafiqin domin shine wanda ya biyo Abdullahi bin Ubay bin Salul yana cewa la in raja'na la tunfiqu ala man 'inda rasulillahi hatta yanfadu ko Abdullahi dan Salul ya tara mutane yana ce wasu da karku ciyar duk wanda yake tare da Annabi alaihi salatu wasallam kar ku baki komai har sai sun tarwatse sun rabu da shi kan wanda ya baki wani abu sannan kuma shine ya rika cewa wato ya jiyo dan Salul na cewa la in raja'na ila al-madinati la yukhrijanna al-a'azz min hal azall yana jin wannan magana hankalin sai dai sai zo ga babban sa wata ruwaya aka ce ga sai na Umar shi kuma ya zo ga Annabi alaihi salatu wassalam sai Annabi alaihi salatu wassalam ya tura wa dan sa dudu a je a tambaye shi da shi da yan rundunar sa su suke ga wa Annabi alaihi salatu wassalam wannan magana cewa in ya dawo kada ai kaza kada ai kaza sai dan saluli ya rika rantsuwa ya rantsi da girman Allah kariya yake maza kun san maka da jiwa kunya rantsuwa ya rika rantsuwa yana wallahi kariya ne a saboda haka annabi alaihi salatu wasallam laidu dan arqam yace ya karyata ni a gaban annabi alaihi salatu wasallam ana haka sai aya ta sauka ta gaskata ni shine zaidu dan arqam sai Allah ya saukar da idan ja'a al munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasul wallahu yashhadu innal munafiqina lamada lakadibuna ittakhadhu aymanahum junnatan fasaddu an sabilillah sai da kiran tsoyin su a matsayin garkuwa dan soje hanyar bin Allah kaga Allah ya dace da laifi dan arka to har sai da Allah ya bada labarin me ya faru ma in detail a cikin suratul munafiqun aya 11 ya bada labari ayoyi guda takwas sir akan zaidu dan arqam ta sauka to shi ne annabi alaihi salatu wasallam ya tura ya ce aje a karanta wa zaidu dan arqam Allah ya gaskata shi zaidu ya rika murna zaidu ibnu arqam kenan eh saboda haka ya je sifin yana rundunar sayyidina ali lokacin da aka yi wannan kuma ya rasu a kufa shekara ta sittin da wato shida wasu suka ce sittin da takwas kamar yadda aka yi zabani to shi ne yake cewa a kunna na takallamu fi sala mun kasance muna magana a sallah da can idan aka zo sallah muna magana saboda haka ba haramta ba wannan lokacin sai ce yukallimu ahaduna akahu fi hajati ɗayan mu yana iya wa ɗan uwansa magana dangane da bukatarsa hatta nazalat hadhihi al-aya har sai da wannan aya ta sauka hafizu ala salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin ku kiyaye salloli duka was salatil wusta da sallar lada ita ce salatul wusta haka hadisin muslim ya nuna saboda muhimmancin ta tafsisu ba'da al-am shi za ka ce barin sallar la'asar ba daidai yake da barin kowace sallah ba domin ita ana iya yin rijja a barin misali in mutum ya iya ta har lokacin da ya wuta zunubin yana ya girmama sosai kuwa barin kowace sallah zunubi ne amma wato barin ta kamar yadda a zina ne za a ce ma duk zina zunubi ce amma zina wata zina ta fi girman zunubi a gurin Allah musamman zina da yar makoci domin ba iya wato na abin kai ba ka ka shiga hakkin makocin ka yi haɗinci to zai zanto zunubin ya girma na yar makoci ko ita matar makocin duk ɗaya ne ka ga ai musamman yar makoci ya ga yar kaci ya ga sakin jiki da cewa kai ma yar kaci amma ina sai a samu wannan cin amana sai Allah ya ce wa qumu lillahi ku tsaya gaban ubangiji madaukakin sarki kare shi da kuna biyayya gare shi to shine aka ce daga nan sai aka hada magana ai tsayina ku tsaya gaban Allah tsayina kuna kiyayewa duk abinda wato Allah madaukakin sarki ya ya ya umarce ku da shi za ku shine wa qumu lillahi qanitin lalle ku tsaya gaban ubangiji madaukakin sarki kuna kunuti hadisi na karshe da zamu tsaya shine hadisin Jabir bin Abdullahi an Jabir bin Abdullahi kana ba asani Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fi hajatin lahu Jabir bin Abdullahi yace Annabi alaihi salatu wassalam ya aika ni ba mu karasa ba na'am na'am ba umirna bi sukut sai aka umarce mu da mai shiru barai kuwa aka umarce mu da mai shiru shine karajan ku hadisin jabir da abdullahi dari uku da sha uku Allah ya kara masa yadda kale yace ba ta ni rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fi hajatin lahu annabi alaihi salatu wasallam ya aika dinan wata bukata ta ta yace ban talaqti yace sai na tafi sun maraja'atu na dawo wa qad qadaytu halabiya wannan bukata fa sai tun nabiyyi sallallahu alaihi wasallam fa sallamtu alaihi da na dawo sai na zo gurin annabi alaihi salatu wasallam ne ba sallama falam yarudda alayya bai dawo min da sallama ba to yace fa waqa fi qalbi man la alamu bi sai wani abu ya dauka a zuciya ta wanda Allah ne ya san kawai abin da na rika fara in da Abdullahi dan Jabir dan Jabir da Abdullahi yace fa qultu fi nafsi yace a raina je nake cewa la'alla rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wajada alayya wataƙila annabi alaihi salatu wasallam yana fushi da ni anni abqatu alayhi saboda na yi jinkiri ban dawo da wuri ya rika taka wannan abun a zuciyarsa sun masallamtu alayhi yace sai na kuma yawa annabi sallama karo na biyu falam ya rudda alayhi annabi ya ki dawo min da sallama bi amsa masa ba ne mu sai fauka a fi kalbi ya auna za ka yi ka zo ka yi abban ka mahaifinka sallama ya ki amsawa kai ka san ba kanta za ka yi ta saƙa wato ƙara ta ka kawo mun yi faɗa da wani a waje ne ko ka kaza ko sai kai ta saƙa abubuwa ballantana a yi wa annabi sallama ya auzawa kaga ku akwai tashin hankali haka sai yace fa waqa fi qalbi ashadda min al-marrat al-ula yace abin da ya tsarza a zuciyata na damuwa ya fi na farko da nayi sallama ta biyu annabi ya amsa karo na biyu yace ya fi na farko Allahu akbar yace sun masallamtu alaihi yace a karo na uku sai na kuma annabi sallama farar da alayya sai ya biyo min da sallama wa qala fi inna ma mana'ani an arudda alayka yace abinda na ya hana ni ne biyo ma da sallama anni kuntu usalli yace sallah nake kaga sai yanzu hankalin sai ya kwanta yace saboda ina sallah ka same ni wa kana ala rahilati yace lokacin annabi kuma na kan abu hawan ka ba eh saboda kun ga ai ya halatta ai sallah akan abu hawa yace mutawajjihan ila ghayril qibla lokacin ma ba al-qibla annabi yake kallo ba saboda in za a tare sallar ne kun ga za a yi tabi shine malam bukari yayi bari akan yin sallar nafila akan abu hawa saboda haka za a tsaye da abun hawa sannan a kalla da jimla za a kalla da jimla kuma zai a take ta duk inda sai kalla ba komai ya da sai dai ba sujada ko imani ya ce ba rukuyi ba sujada dan kaka je ka dungura kuma ya je ya tafi yawa to da haka imani ya ce nuni kamar sallar wato wato sallar tsoro haka za a yi tare da imani kawai to shine mutawajihan ila gairin kiblati ana fuskantar yana mai fuskantar wani alƙibla shine yana mai fuskantar wani gurin wannan shine hadisi na ƙarshe wannan yana nuna hadisi yana nuna halaccin sallar nafila lokacin yayin tafiya wato akan abun hawa duk inda ta fuskanta ta fuskanta da mutum ba komai dan yayi sannan na biyu wannan yana nuna cewa lallai sahabbai suna da suna faɗaitarwa dangane da koye sirrin annabi alaihi salatu wassalam da kuma rashin bayyana sirrin annaba alaihi salatu wasalam sannan abu na kun ga ji za a yi da ya zo bai faɗi buƙatar ba ko ya sirri kila aka ce bai faɗi ne ba bai faɗi buƙatar ba saboda ne saboda da ya zo kawai cewa wata buƙata in wani ne yanzu zai ce ya aike ne siyo man rogo ko dankali ko kaza a sai ce ya aike ne da wata buƙata ta ta yadda suke koye sirrin annabi alaihi salatu wasalam ba Uzaiba ne kawai sahibu sirri ba shi Uzaiba ya fi su koyewa ne amma kowa yana koyewa nan Uzaiba shi Uzaiba ya fi rubuta ne akan wannan saboda neman sannan kuma suna kwaɗaituwa wajen rashin fitatar da annaba ne da ya salam kuma annabi ya fushi hankalin su na tai sallallahu alaihi wa sallam wannan shine abu na karshe da hadisi na karshe da zamu tsaya sati mai zuwa zamu tashi babu jawazi la'ani shaytani fi asna'i salat babu da zai magana akan ya halatta a tsine wa shaytan lokacin da mutum yake sallah in yake shaytan zai ba shi matsala ya iya wato tsine masa zamu ji yaya ake wannan tsinuwa abubuwan da muka faɗa ni da Allah ya ba mu dadan sa wanda muka yi kuskure Allah ya bai mana tallafin masallaci an sami dubu uku da ɗari tara da ashirin Allah mana hukun sarki ya zaka kowa da kai Allah mana hukun sarki ya nuna mana gaskiya gaskiya ce ba mu ko mulla Allah ya nuna mana kariya kariya ce ba mu ko guje mata muna roƙon ubangiji da su ne ya ta yawa wa da su gunta mata faka wannan kasa ta mu Allah ya zauna da ita lafiya Allah mana hukun sarki duk wanda suke neman kasar mu da matsala da tashin hankali Allah ka maganta mana Allah madaukakin sarki ka kara rufa mana asiri duniya da lahira su yi marasa lafiya Allah ka ba su lafiya ku da muke da lafiya Allah ka inganta lafiyar mu اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع عباك يا رب العالمين اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم استجب دعاءنا ودعاء من وصانا بالدعاء اللهم أنت عالم بحوائجنا فاقضيها برحمتك يا هادي يا سلام وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين